الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يومنا رانا الجمعة هدو قوة الربيع الثاني hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 26 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya za mu fara da usulus sunna na al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na 21 a cikin wannan littafi mai albarka to da Allah ya samu fara da wurwuri wala Allah kila mu samu kammala littafin ko kuma in mun ce mu kammala shi to sauran lokacin kuma ba zai ba da dama a shiga sauran littattafan ba to za mu taɓa iya 'yan mintunan da za mu yi Allah sai mu bar sauran sai wani sati to bula da cikin shafi na goma sha biyar mala ya ce tafsirun nifaki fassaran abin da ake kira da annifaq munafunci wanda shi ma wani bangare ne wanda yake kai mutum zuwa ga fita musulunci zuwa ga kafirci to shi yasa malam ya kulla wannan unwani cewa zai yi mana bayanin ma'anar abin da ake kira da annifaq kuma shi kashi biyu ne shi munafuncin alabai sun kasa shi gida biyu akwai abin da suke kira da annifaqul amali annifaqu al'amaliyu wato munafunci na aiki wanda shi yana da alaka ne da gaban jiki abinda mutum zai aikata da gaɓoɓin jikinsa ko bakinsa ko hannunsa ko al'aurarsa da sauran gaɓai to idan suka aikata wasu ayyuka wala Allah kila asali ayyukan nan munafukai suke yin su to wannan sai a kamanta shi da munafunci ta fuskar aiki amma ba ta fuskar asalin wai aƙida sa aƙida ce ta munafunci ba to wanda akwai wannan to ba shi malam zai yi magana a kai ba akwai annifaqul li'tiqadi wato munafunci na aƙida na zuciya irin nasu abdullahi ibn ubay ibn salul zamanin annabi sallallahu alaihi sallama wanda har aka saukar da sura suratul munafiqun ana bayani akan halayensu eh to waɗannan munafincin su da wanda suratul baqara farko farko aka fara bayani akan su haka kuma suratul tauba shi ma aka yi bayani akan sifofin su to waɗannan munafincin su munafinci ne na aƙida eh ko da misali suna da wasu ayyuka da suke aikatawa da gabansu na munafunci din to amma dai suna da wancan na asali na aƙida din to su sun hada biyun ne saboda haka aƙidar tasu ciki take da munafunci sannan ayyukansu kuma ayyuka ne na munafunci to wannan bangaren annifaqul li'tiqadi shine malam zai mana bayanin fassararsa yawwa don kar a haɗe shi da wancan na farko annifaqul amali eh da shi yasa zai fassara wato zai fassara shi da abin da ake nufi to idan an ce annifaqu al-i'tiqadi wato shine mutum ya ainihin ɓoye kafirci a zuciyarsa amma a zahiri kuma sai yana nuna wa mutane musulunci Eh, ko ina ya je zai ce an shi musulmi ne wala Allah ma da shi ake hamsin salawat yana zuwa aikin haji yana bayar da zakka da sauransu amma a zuciyarsa kuma kafirci yake ɗauke da shi to wannan shi ake kira da annifaqul li'tiqadi eh wanda su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul abinda sun ga kasance a kai kenan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama in an yi kiran sallah za su zo a yi sallah tare da su in za a je jihadi da su za a je amma kuma in sun koma gefe to kuma zagin annabi suke yi kuma suna furta maganganu na kafirci amma in sun zo cikin musulmi to sai su ɓoye wancan abin na asalin aƙidarsu sai su bayyana abubuwan da musulmi ke yi to wannan shi ne malam yake magana a kansa to ƙala sai shi al'imamu ahmad ya ce wanne faƙu yana nufin al'i'tiƙadiyu munafunci na aƙida shine mutum ya ɓoye kafirci a ransa wato zuciyarsa kafirci ta yadda da shi amma kuma zahiri sai ya bayyana musulunci to huwal kufuru to wannan kafirci ne irin wannan munafuncin duk wanda ya siffanta da shi to yana ɗauke da kafirci Eh, musamman tsakaninsa da mahalicinsa Allah Eh, amma ku mutane tun da ba ku san gaibi ba abin da ya bayyana muku na zahiri sai ku yi aiki da shi Eh, shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi sallama bai yaƙi munafukai ba kamar yadda ya yaƙi mushrikai Eh, tare da kuma Allah ya masa bayanin cewa su kafirai ne amma bai yaƙe su ba saboda duk wasu ayyuka na musulunci na zahiri tare da su ake yi to idan annabi ya ce zai yaƙe su to kuma an buɗe ƙofa ga su waɗancan mushrikai sai su dinga sukan annabi cewa ai yana yaƙan mutanensa waɗanda ke bin shi sallah waɗanda ke bin shi sallah to shi yasa kawai sai annabi ya hita batunsu ya mu'amalance su da abin da suke bayyanawa a zahiri amma kuma hukuncin su hukuncin hukuncin kafirai in an je lahira balma azabar su ma ta fi ta sauran kafirai ɗin saboda Allah cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari eh wato a cikin wuta ɗin mato su suna can ƙasa ƙasa gaba ɗaya Eh, nuni kan cewa azabar su ta fi ta kowa muni hatta waɗancan da ke bayyana kafirci a fili so duk wanda ka ce ma munafuki misali a hausance kuma kana nufin wannan ma'ana to ka ka kafirta shi ka fitar da shi ka fitar da shi musulunci kwarai da gaske eh ka fitar da shi musulunci amma idan mutum na wasu ayyuka kamar yadda malam zai yi bayani to wannan za a kira shi munafuki saboda yana ɗauke da wasu sifofi na munafukai ba wai don munafuncin da yake a kai na kafirci ba ne to shi ne ma ya ce an ya kafura billahi shi munafuncin dai shi ne mutum ya kafirce ma Allah an gane? ko kuma shi kafircin an ya kafura shine mutum ya kafirce billahi wa Allah wa ya abu da gairahu amma kuma sai ya bauta ma waninsa to wannan tarifi ne na kafirci to su munafukai aslan ba wai wani Allah suke bauta ba a'a ba wai gumaka suka aje suna bauta musu suna roƙonsu suna sauran abubuwa da ake yi wa Allah ba an gane a'a kawai dai sun kudurci kyamar musulunci eh suna da wani dafi ne a cikin zukatansu akan musulunci in musulunci ya ci nasara sai su yi bakin ciki in musulunci ya samu jarrabawa ta bangaren musulmi sai su yi farin ciki to shi yasa sha'aninsu yake da wahala saboda ba za ka gansu sun je coci ba ba za ka ga sun aje gumaka suna bauta musu ba kuma bayan Allah kamar irin yadda su Abu Jahal ke yi a'a an kafurta su ne saboda aqida tunda dama an ce al-imanu mun karanto a baya na'am qaulun wa amalun wa i'tiqadun fara
imani ya shafi magana kamar furta la ilaha illallah na'am ya shafi aiki an gane na'am kamar arkanul islam su sallah zakka aikin hai duk waɗannan ana kiransu imani wa atiqadin kuma ya shafi kuduri shine la ilaha illallah ɗin da ka faɗa to ka kudurce ma'anarta na'am ka tabbatar ka yadda da abin da take tabbatarwa kuma ka ƙi abin da ta kore to idan mutum ya zan sai aka san haka a cikin zuciyarsa to kaga ta fuskar aƙida ya kafurta kenan eh sai ya zan a zuciyarsa shi kyaman musulunci yake yi kyaman musulmi yake yi na'am
to shine sai a ce masa kafiri na'am to shi yasa suka yadda suka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama wahala sauran kafirai ma basu bashi irin wannan wahala ba saboda su an riga an san matsayin su kafirai na'am sun fito da adawan su da manufan su karara fara
kuma a gefe suke to su kuma waɗanga in suna tare da ku eh qalu amanna sai su ce ai mu mu'minai ne ai eh mun yadda da alqur'ani mun yadda da annabi mun yadda da Allah mun yadda kaza da kaza da kaza amma wa idza kalau ila shayatinihim in suka koma suka hadu da shedanunsu abokansu kenan waɗancan kafiran na'am sai su ce mi qalu inna ma'a qalu inna ma'akum sai su ce ai mu fa ku a aqida hu mu muna tare da ku sai su ga wasu Abu Jahal sai su ce, ta me yasa mu hakan ku tare da su kuna sallah kuna kaza kuna kaza kuna kaza inna ma nahnu mustahzi'un ai izgili muke musu a'a Eh, muna yi ne ba don mun yarda da sallar ba mm
muna zuwa ne wurin annabi ba don mun yarda da shi ba kawai mu ne musu izgili ne to wannan kaga abu ne da suke yi a ɓoye sai Allah ya bayyana mu manzon Allah to wannan kafirci ke to har yanzu zaka samu irin wa'annan ga su cikin musulunci amma kuma a gefe suna da alaka da kiristoci da maguzawa da sauransu kuma suna goyon bayan abin da suke akai har yanzu zaka samu kuma suna da wasu musulmi ne yau akan gayyace su coci su je sauran abubuwa na bukukuwan arna da sauransu to waɗannan duk munafukai ne saboda haka jikokin su abdullahi dan ubayi ne. masu cewa inna ma na hannu mustazihun masu dawa su a zauna lafiya eh musamman yan interfaith din nan masu da'awan zaka ga suna da fikiran cewa kowa ya zo a haɗa kai da musulmi da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa da kirista da ba- komai ma inda kai ɗan adam ne inda kai ɗan adam ne ba dabba ba to a zo a haɗa kai sai a dinga kawance mu in muna da wasu abubuwa da suka shafe mu musulmai sai mu gayyato ku ku kuma in kuna da abubuwa na bukukuwan ku na kafirci kuka gayyace mu na kiristanci sai mu je wannan duka munafunci ne Eh, sifofi ne irin nasu abdullahi dan ubayu Eh, shi musulunci in za ka yi shi to ka yi shi babu wani mix haka a ce wai ana ana musulunci wai ana wani abu daban ai ba zai yi ba eh alaikun salam eh eh
sun ka zama yanzu abin mm
ba su ko gane musulmai da shi mm su ko gane da za su gaban gaban gaban wancin ba sosai amma akan harkar ta mu'amala ta boko mm yanzu sun game da su da waɗancan mm na irin waye gaskiya ana nuna lamura in suna gaice suna suna duba suna so Sosai.
In suna gaice suna so mm sai haka ana mu'amala sosai kuma gaskiya amma shi da zuciya ta ba wannan yake nufin kama mm.
ya mara musu ba Mm.
Eh, shi ya mai shi dai kamar socialism haka yana da Eh.
rayuwa
to in dai a zuciyarsa babu ƙauna da soyayya akan kafiran to wannan ba zai kafurta ba eh amma in a ransa yana jin cewa waɗanga 'yan uwansa ne har yana jin akwai wata ƙawance tsakaninsu an gane ta soyayya eh to wannan kafirci ne kuma ba za a yi masa uzuri da rashin sani ba saboda yana cikin society na ilimi akwai malamai ana da'awa ana komai ana wa'azi komai ana yi so da haka bai je makaranta ba ne shi yasa ya faɗa wannan bala'i Eh, amma in ya takaita abin iya mu'amala ta duniya babu wani abu a zuciyarsa na soyayya da ƙauna gare su Eh, to wannan sai dai a ce abin da yake fasikanci ne ma'asiya ne Eh, don asali irin wannan mu'amala za ka yi ta ne da 'yan uwanka musulmi Eh, shi kafiri in ba irin saye da sayarwa ba cikin abin da musulunci ya halatta ko makwabtaka ta labar da ba yadda za ka yi asalan babu wata alaƙa tsakanin ka da shi babu aslan sai dai makotaka na ba yadda za ka yi eh yawwa ko kuma saye da sayarwa wanda kai an ka halatta ma ka yi, ka saya ko ka sayar to wannan su kaɗai an ka yadda kai da kafiri su kaɗai ne musulunci yake maka uzuri na uku shine sai ka yi ƙoƙarin kiransa ya fahimci abin da yake to kaga galibin masu irin wannan ai ba sa kwadaitar da kafiran zuwa ga musulunci to Allah ya sawwaka eh suna cikin hadari ba ko kadan ba wa yuzhiru al-islam sai ya bayyana musulunci a zahiri fil alaniyati a bayyane مثل المنافقين مثال منافقي الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar irin yadda dai kafirai eh, munafikai suka yi a zamanin manzon Allah eh, su Abdullahi ibn Ubay eh, kamar yadda muka yi bayani to wannan shi ake kira munafunci eh, na kafirci kenan an gane yawa to akwai annifaqul amali shine zai yi magana zai kawo hadisi a kai ya ce a taslimu bin nususi wa illam na'alam tafsiraha ba tafsiruha ba ne Eh, tafsira saboda maf'ulun bihi ne to mu ahlus sunna wal jama'a cikin manhajinmu mukan sallama ma nassoshin alkur'ani da hadisai waɗanda suka inganta an gane? yauwa duk wata aya da ta zo a ƙur'ani to a manhajin ahalis sunna muka miƙa waya akan abin da take ɗauke da shi na hukunci ko na ba da labari ko na ƙissa da sauransu in dai aya ce to mu mukan sallama abin da ta faɗa kawai mun yadda mun miƙa waya haka duk wani hadisi shi ma da ya tabbata daga manzon Allah to mu ahalis sunna mukan karɓi wannan hadisin ba ma raddinsa an gane za mu yi imani da cewa annabi ne ya faɗa kuma saƙon da yake ɗauke da shi kuma za mu yi ƙoƙari mu yi aiki da shi ba za mu ƙaryata ba eh kaga wannan raddi ne ga 'yan ƙur'aniyu gaba ɗaya da sauran 'yan bid'o'i ma umuman don kowace bid'a to za ka ga a wannan layin sun zame kowace irin bid'a dukkanin bid'o'i da firƙoƙinsu to sai ka samu akwai wasu nassoshi da suka yarda da su akwai waɗanda ba su yarda da su ba na batar a gane yau akwai wasu dalilai da suka yarda da su akwai wasu dalilai kuma da suka ƙaryata kamar su yan ƙur'ani kaga suna da awar ƙur'ani amma kuma ai sun kafirce ma ƙur'anin tunda ƙur'anin Allah ya faɗa wurare da yawa cewa duk abin da annabi ya zo da shi ya karba bai ce sai iya ƙur'ani ba ba inda Allah ya ce abin da annabi ya zo da shi na ƙur'ani kaɗai shi kaɗai za ka yadda da shi Allah ya tilaki ya yi to ka gani tun da ya laki kuma shi kenan sai a tai akan mi al'asu eh inda misali abinda zai faɗa a wajen ƙur'ani ba addini bane da Allah ya yi bayani da ma ya faɗi ko a saukar da sura ko ya zan akwai wata aya ƙarar wadda za ta yi wannan bayanin kuma ya karantar da ita to amma kaga duk babu wannan to haka duk sauran bidiyoyi za ka samu sai ka ga akwai wasu nusus waɗanda ba su yarda da su ba saboda suna ganin ko sun saba ma hankalinsu ko sun ci karo da abin da suke a kai na bid'a sai su karyata su na fatar an gane za ka ji su ko a yanzu suna faɗa cewa hadisi ko a sahihul bukhari ya zo to in dai bai yi daidai da hankalinsu ba su ba za su karɓa ba saboda haka za su kuskurantar da al'imamul bukhari su ba za su yarda da wannan hadisan ba hankalin nasu shi a ƙwararri kaga hankalin nasu kaga sun kaddamar da hankali akan nasu to shine malam yake maka raddi akan wannan tunanin na cewa in ma ka samu mutum da irin wannan tunani to baya daga cikin manhaji na ahlus sunna wal jamaa na shi ahlus sunna wal jamaa baya wariya Mm.
a cikin nusus Mm.
duk abin da ya tabbata na zai mi zai tabbata zai karba shi kenan tunda dama shine ma'ana al-islam din Mm.
shine ma'ana ana muslim Mm.
eh na al-islam shine al-istislamu lillah na shine ka miƙa waya ga Allah Eh, duk inda Allah ya ce da kai shi ke ba ka girman kai ba ka jayayya ba ka musu ba ka ɗarɗar wanda ba shi ne ma'anar musulunci Mm.
to kuma ina batun ka ce ka yarda da kaza ba ka yarda da kaza ba to shine ya ce wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama da zancensa annabi sallallahu alaihi wasallama salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun annabi ya ce abubuwa guda uku duk wanda kunna waɗannan abubuwan suka kasance fihi a tare da shi na kowaye shi to fa huwa munafiqun ya zama munafiki na
an gane na to shine sai ya faɗi cewa in zai yi magana yakan yi mi ƙarya saboda ƙarya tana daga cikin mi sifofin munafukai ko ba haka ba ce wadda suka yi ƙalu amanna ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne to kaga wanda shi ma ya zo ya yi ƙarya to ya ɗauki sifa bi to wannan sai a ce yana da munafunci al'amali eh in dai ba ya ƙudurta abinda su waɗancan na farko suka ƙudurta ba na fatar an gane to wannan shi ne to saboda haka ƙarya tana daga cikin alamomin mi hmm? yauwa sannan irin su cin amana wa izan tumina khana dan amince masa sai ci amana shi ma sifa ce asali musulmi baya yaudara baya cin amana eh sifofi ne na munafukai Eh, so in ka ga mutum na da awon musulunci kuma yana cin amana yana zalunci yana ƙarya eh to a dai lalaba akwai akwai birbishin munafunci tare da shi eh akwai alamun munafunci tare da shi Eh, ko da ko babu na itikadi to amma akwai ayyuka na munafukai tare da shi amma musulmi tsintsa cikakken musulmi ba za ka same shi ya yi ƙarya ko kuma ya yi mi Hmm? to ka gani to wannan shi ne to wannan hadisi ne tabe- tabbatacce ya zo eh, ta hanyar abu huraira radiyallahu anhu Eh, hadisi ne muttafaqun alaihi wanda sanannen hadisi ne to mahallin shahid da malam ya ce fahuwa munafiqun sai ce haza ala taglizi to wannan an faɗe shi ne bisa ga kausasawa don a nuna munin abin da yake a kai ina fatan an gane shi yasa sai aka yi amfani da lafazin munafunci amma ba ana nufin wancan munafuncin da muka baro a baya ba Hmm? na aƙida saboda a yi a kwatse shi a tsoratar da shi a yi gargaɗinsa cewa ya yi taka tsantsan da irin waɗannan abubuwa na biyu kuma saboda me asali sifa ɗin ta su munafukai ce Eh, to shi yasa aka faɗe ta amma ba ana nufin shi kafiri ba ne an gani yawwa ba ana nufin ya fita musulunci ba a ana nufin yana da sifa ta munafunci amma a aikace inda har zan a zuciyarsa akwai itikadi mai kyau to wannan shine za a ce abin da ya na ƙarya da cin amana da sauransu to wannan ya yi mai ayyuka ya yi ayyuka na munafukai na Eh, to wannan ya zo ne alatta galizi na an gane na yawa ba za ka ɗauke shi ka ba shi ma'ana irin waccan ba na Eh, saɓanin su alkhawarij su alkhawarij sun ce a'a Eh, hatta ire-iren waɗannan ma da suka zo suna bayani akan ayyukan munafukai to duho wanda ya- ya samu kansa a ciki to shi ma ya kafurta sau da haka aƙida alkhawarij in ka yi ƙarya ka yi ridda
Oh,
eh in aka baka amana ka ci shi ma kayan ridda oh.
to saboda malam ya yi gargadi ko ya yi ishara zuwa ga wannan tafarkin nasu na to shi yasa sai ya zo ya ce maka haza ala tagalizi eh ishara kan cewa akwai masu ɗauka su fassara shi a zahirinsa Mm, su ne alkhawarij mm.
a gane amma su ahlus sunna wal jama'a to ba za su kafirta munafiki ba sai in ya zama munafincin sana aqida ne i'tiqadi ne amma duk wani aiki da zai yi daga cikin ayyukan munafikai ba za a kafirta shi ba na Eh, sai dai a ce fasiki ne sahibul ma'asi da sauransu na Eh, abinda za a faɗa kenan na sai mala ya ce na ruwiha to irin wayannan hadisai za mu ruwaice su kama ja'at kamar yadda suka zo na Eh, ba za mu ce a'a saboda kawai eh, kada gudun wani rai ne ya ɓaci ba- bari mu canza labazin munafunci mu kawo wani abu haka za mu bar shi yadda annabi ya faɗa mu ma haka za mu ruwaita ko ba haka ba na eh wala nufassiruha kuma ba za mu fassara shi fassara wadda ba ita annabi ya aza lafazin don ita ba na an gane na sai mu bi ta barki irin nawa alkhawarij kenan Mm, masu cewa za a fassara shi da ma'anan munafunci na asali mm, to mu ba za mu yi haka ba na Eh, saboda mu ahlus sunna in nassi ya zo to muka tsaya mu kalli siyakin shi da kuma ma'anarsa da kuma manufar da tassa aka faɗi wannan magana ɗin mu kalli kuma madmuninsa shin an faɗe shi ne don kaza na sai mu ɗauke shi akan haka ko ko an faɗe shi ne saboda wata ma'ana daban shi ma sai mu ɗauke shi akan haka to shine wala nufassirwa ba za mu fassara shi da ma'anarsa wadda ba ita annabi yake nufi ba shi annabi anan da ya ce fa huwa munafiqun Mm, to ba yana nufin munafunci irin nasu dan ubayu ba ba yana nufin munafunci na aƙida ba saboda mi abin da ya faɗa wanda ƙarya na ciki cin amana na ciki alfujuru fil husuma yana ciki wannan babu wani nassi da zaka kawo wanda ya ambace su da cewa kafirci ne babu mm,
ba inda aka ce ƙarya mm, hmm? yawwa fil asal eh inda ya ƙaryar ba ta shafi addini ba ko ta shafi Allah eh ko ta shafi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya ƙarya ce irin wannan tsakanin bawa da bawa eh, ba inda nasi ya zo ya ce wannan kafirci babu an gane na yawwa amma kai ƙarya ka jingina ma Allah Mm, to wannan kaga wani abu ne na daban
na an gane na eh na'am Mm, to ai addini ne annabi ai addini ne eh inda kai masa ƙarya da ganga ai ya faɗa ban ka zaba alayya muta'ammidan ya riga ya faɗi hukunci ai eh inda kai da gangan kuma abin da ka faɗa ya shafi addini ka yi rida daidai yake da kai wa Allah Mm, ko ba haka ba saboda yanzu ka yi wa addinin manzon Allah ƙari abinda bai faɗa ba kace ya faɗa eh wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama to yana daga cikin irin wayannan hadisai la tarji'u ba'di kuffaran dullalan mm, yadribu ba'dukum riqaba ba'd haka ya zo a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce karku koma kafirai bayana sashinku yana tsaron wuyan sashi ma'ana kuna yakan juna kuna kashin juna kuma kuna da awon musulunci to karku yi haka to mahallin shahid anan shine la tarji'u ba'di lafazin kuffaran eh to anan shi ma irin wancan ne na fahuwa munafiqun na'am eh ba na nufin kafirci na asali ba na'am an gane yau wanda malamai suke kira al-kufrul asali ko al-kufrul akbar na'am al-kufrul asli ko al-kufrul akbar ba shi ake nufi ba ana nufin kufurun duna kufurin an gane wanda su suna daga cikin ayyuka na alfusuku da alma'asi da sauransu an yi ɗilaƙin lafazin kafirci ne saboda wato tsanantawa da kuma ba da tsoro da tahadidi da sauransu na'am amma ba ana nufin misali don ka ɗauki makami za ka yaƙi ɗan uwanka ba an gane ka kafurta muddin ba ka halatta jininsa ba ba cewa kai jininsa halatta ba ne na'am e to wannan halattawa kaɗai ko baka yaƙe shi ba ya fitar da kai musulunci na'am saboda ka halatta abin da Allah ya, ya eh, ya haramta shine an haramta zubar da jinin musulmi na'am da ba tare an gane na'am amma dai faɗa irin wannan na, na al'ada na gargajiya mm wane ya ɗauko makami wane an gane mm yawwa kila har haka ya bayi zuwa ba a kashe juna ko a yi wa juna rauni to wannan al'asulu ba kafirci ba ne saɓon allah ne an gane na'am tunda galiban yana faruwa ne ko dai saboda husuma kan abin duniya ko ƙabilanci ko ta'assubanci ko hasada ko ƙiyayya da sauransu na'am eh to wannan duka sabon Allah ne annabi ya ambaci lafazin kuffaran littagalizi wata hadidi ba wai yana nufin in kun yi haka kun kafurta ba sabanin su alkhawarij duk irin wayannan hadisai to sukan bar su akan zahirin su sai su ba su waccan ma'ana wadda ba ita ake nufi ba na'am eh wanda wannan hadisin ya zo ta hanyar abul gadiya fi musu da imam ahmad hadisi dai tabbatacce na'am eh aga kuma ya zo ta hanyar jabir ibnu abdullah fi sahih al-bukhari wa muslim duk zaka ga tare da ambaton lafazin kuffaran a wata riwayan kuma tare da shakka la tarji'u ba'adi kuffaran aw dullalan mm eh, tare da kaddara au sai ce wa mislu da misalin izal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul fi nari annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan musulmai biyu suka haɗu da junansu kowannensu yana ɗauke da takobi na'am sai suka yaƙi juna to falƙatilu da wanda ya kashe ɗan uwansa wal maƙatulu da wanda aka kashe finnari to ‘yan wuta ne eh to shi ma a nan kaga litta galizi ne Eh, shi yasa malamai ke fassara cewa sun cancanta su shiga wuta mm eh don akwai yiwuwar Allah ya gafarta musu mm saboda abin da suka yi ba kafirci ba ne fil asal na'am an gane No.
ta cewa fin nare ba wai lallai lallai dole sai sai shiga wuta bane saboda suna iya shiga cikin karkashin mashiyar Allah waɗanda Allah zai gafarta musu wa ya gafiru ma duna zalika din nan da aka ambata na'am ya iya yiwa shi yasa sai malamai suka ce abinda ake nufi da fin nari ai sun cancanta su shiga wuta saboda abinda suka yi yana kai zuwa ga wuta ko da baya dawwamarwa ina fatar an gane na'am yauwa to kaga an batun cewa izaltaqal muslimani sai annabi ya kira su da musulmi na'am kenan abin da suka yi ya nuna me sako zawo ba kafirci bane eh tunda farko ya yi ilakin musulunci gare su mm a gane mm karshe kuma sai ya ce abin da suka yi kuma mm to zai sa su shiga wuta mm kenan wannan shiga wuta shiga ne ba irin na kafirai na asali ba na'am irin su abu jahal abu lahab da sauransu na'am a irin sabo ne wanda Allah zai iya saka wuta saboda tamfurari wasu 'yan shekaru ƙarshe in akwai sauran imani a zuciyarka za a fitar da kai a kai ka kai ka aljanda wanda shi wa hadisi ne muttafaqun alaihi ya zo ta hanyar abubakara ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mislu da irin hadisin sibabul muslimi ko fusuqun wa qitaluhu kufrun ko yawwa to haka musulmi wato su dinga zagege ne yawa junansu to shi ma wannan fasikanci ne a gane yawwa wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan to wannan fasikanci ne saboda a musulunci ba zagi Eh, babu zagi ba- eh, ba- babu asali babu zagi ga dan uwanka musulmi saboda haka abubuwa ne na kafirai ko munafukai da sauransu to shi ma fassara shi da fusukun ko yi mai hukuncin da fusukun to sai ahlus sunna suka ce to wannan ah, fiskun ne duna fiskin shi ma fasikanci kala biyu ne akwai alfiskul akbar akwai alfiskul asgar Eh, akwai fasikanci wanda yake na kafirci akan kawo shi ya zo a wurare daban-daban a ƙur'ani a ambaci lafazin fasikanci ko an siffanta wasu daga fasikanci amma abin da suka yi kuma na kafirci ne to wannan ba shi ake nufi ba ana nufin abin da aka yi kamar an ce wake taluhu ma'asiyatu an gane yawa haka ya kan musulmi ko fada da musulmi kamar yadda can aka bashi hukunci to haka shi ma zagin shi ma shi ma ma'asiya ne Eh, shi ma wannan ya zo fi sahihul bukhari wa muslim ta hanyar abdullahi dan mas'ud Mm. to haka wa misulu da misalin man qala li akhihi da hadisin da yazo yana cewa ah, hadisin amru ibnu shu'aib an abihi an jaddihi cewa man qala li akhihi ya kafiru duk wanda ya ce ga dan uwansa kafiri ya jingina masa wannan kalma to faqad ba a biha ahaduhuma eh to lalle tabbas ɗaya daga cikin su ya dawo da wannan kalma ne eh saboda haka wanda ya ce makafiri in kafirin ne to shike kalmar za ta hau kansa in kuma ba kafiri ba ne to shi da ya faɗa za ta dawo kansa Eh, to shi yasa duk wanda zaka ce kafiri to ka tabbatar da kafirin ne kana da dalili daga Allah subhanahu wata'ala ko daga manzonsa Eh, kar saboda son zuciya ko kiyayya ka kafirta mutum ka fitar da mutum musulunci Eh, shi wannan ba a yi shi illa bin nafs sai da nasi sai da nasi an gane? yau to shi ma kafirun a nan sai malamai suka ce eh, shi ma kufurin ne duna kufurin Eh, saboda galiban ba zai yiwu a ce musulmi ya jefi ɗan uwansa da kafirci ba Hmm? kuma yana nufin wancan kafirci kuma yana kallonsa a matsayin shi na musulmi kaga ai ba zai yiwu ba wa misali da misalin kufurin billahi tabarru'un min nasabin wa in dabqa ko faɗan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ai kafirci ne wa Allah shine mutum ya barranta daga dangantakarsa dangin su na asali wanda ya fito a bangaren iyayensa maza ko bangaren iyayensa mata ya ce shi ya barranta da su yanzu shi ya canza dan- dangi ya nemi wasu sababbi Eh, to wannan kufurin ne billah to shi ma wannan ba ana nufin yin hakan din fita musulunci ba ne an gane ana nufin butulci ne wa Allah saboda abin da Allah ya zaba masa yanzu ya nuna shi ba ya da sha'awa game da shi to kaga butulci ne kenan eh, butulci ne abin da yi ko abin da ya butulci ne to wannan shi ne shi ma hadisi ne hassan a shekul albani ya hassana wato hadisin a littafinsa sahihul jami to sai mala ya ce wa nahawa hazihil ahadisi da irin wa'annan hadisai mimma qad sahha wanda za ka samu tabbas sun inganta manzon Allah ɗin ya faɗa wa hufiza kuma hufazu minal muhaddisina sun haddace hadisan na'am suna koyar da su wa ɗalibansu su ma ɗalibansu suna koyar da su hadisan na'am
sai ce to fa inna mu ahlus sunnati wal jama'a a manhajinmu na'am nusallimu lahu irin waɗannan hadisai muna sallamawa cewa annabi ya faɗa amma kuma kowane za mu ajiye shi a bisa manufar da ta sa manzo Allah ya faɗe shi na'am
an gane yawa in annabi yana nufin kufurin duna kufurin to nan za mu ɗora abin na'am in kuma yana nufin alkufurul akbar sai mu ɗora abin a nan na'am na dama addinin ba namu ba ne na'am mu biya muke yi kawai wa illam na'lam tafsiraha ko da ba mu san haƙiƙanin ma'anarta ba sali in annabi ya faɗi abu ko ba mu san haƙiƙaninsa ba za mu mi za mu sallama wa- Eh. kar komai ya zo addini sai ka ce wai sai ka san haƙiƙaninsa sannan za ka yadda Eh, to wanda ya nuna kai ba musulmi ba ne ke a wanda ƙwaƙwalwanka ya gane ka yadda wanda ma baka gane ba ka yadda ko ba shi kenan ba to ka gani sai ce wala na takallamu fiha ba za mu tsaya muna ta maganganu muna yawaita maganganu a kai ba mu ce kila kaza ake nufi kila kaza ake nufi kila ma'ana kaza mu yi ta kwakwale kwakwale domin ba ma wannan na'am Eh, saboda hanya ce ta yan bid'a na'am a gane Eh, su suke irin waɗannan abubuwa ɗin Eh, sai su yi ta maganganu har su kauce malayi wala nu jadilu fiha kuma ba ma ja'in ja a ciki mu ce za mu yadda da kaza ba za mu yadda da kaza ba ba ma jayayya da nas wala nu fassiru hadhihi al-ahadisa kuma irin waɗannan hadisai ba ma fassara su illa mithla ma ja'at sai da irin ma'anar da suka zo da shi in nassi ya zo da ma'ana to mu za mu tsaya iya wannan ma'anar ba za mu jirkice wannan ma'anar mu ɗauko wata sabuwa mu ɗora ba yadda su yan bid'a ke yi eh Allah ya ce yadullahi sai su ce a ai ba hannu ake nufi ba arrahmanu alal arshi stawa sai su ce a ai ba istiwa'i ake nufi ba an gane yawo to mu ba za mu yi wannan ba yadda Allah ya faɗa za mu faɗa an gane yawo sai mu jingina masa kaifiya ya hannun yake shi ya sani tunda bai yi bayani ba kuma da ya faɗa za mu faɗa eh to amma tunda bai faɗa ba shikenan mu ma ba za mu faɗa ba za mu tsaya iya inda Allah ya tsayar da mu kai da kace ba hannun yake nufi ba eh to wannan kai da Allah in ka je sai ka yi wa Allah bayani tunda shi bai faɗi cewa ba hannun yake nufi ba bai faɗa ba bai faɗi cewa ba istiwa'in yake nufi ba da za ta yasa bai faɗa ba kai ne wa ƙwaƙwalwarka ka ga cewa a'a a ce Allah yana da hannu to ai an kamanta shi da halitta a ce Allah ya istiwa'i akan al'arshi ai an kamanta shi da halitta saboda haka wannan naƙasu ne ga Allah saboda haka bari in kore ko bari in yi tawili ko in ce ma'anar ba haka take ba to haka suke fasu yan bid'a ba alright wai duk kokarin wai su su tsalkake Allah ne eh to shine sai su ƙaryata ko su ƙaryata nassin ko kuma su ƙaryata ma'anarsa to ai ka wahala kanka in gane eh tunda dai yadu dai larabci ne lafazi ne na laraba mi laraba suke nufi da yadu to sai Allah ya zo ya amfani da shi na'am to sai ka bar shi nan a ma'anarsa tunda Allah da larabci ya yi bayani da yana nufin wani abu saɓanin wanda su larabawan suke nufi da wannan abin to zai yi bayani alright in kuma yana nufi bai yi bayani ba to kaga wannan ba zai yi ba ai sai za an bar an bar al'umma cikin rudani alright ko ba haka ba ba a fito musu da hakikanin abin da ya kamata a fito musu ba na'am
to shine la narudduha ba za mu yi raddin irin waɗannan mu bayar da su zuwa ga wata ma'ana ba illa bi a haƙa minha sai da ma'anar da ita ce tafi zama tabbas tafi cancanta da dalilai suka tabbatar to sai mu sai mu ɗora shi a kai yawwa in nasi ya zo ya nuna kama waɗancan hadisai da suka gabata an gane fahuwa munafiqun din nan sai aka ce ana nufin annifaqul amali ba annifaqu al-i'tiqadi ba na batar an gane to kaga wannan nusus ne suka yi nuni akan haka Eh, saboda ba mu samu nassin da ya nuna cewa waɗannan abubuwa da annabi ya ambata ba mutum ya yi wa ɗan uwansa ƙarya ko ya ci amanasar sauransu cewa kafirci ba ne to kenan tun da annabi ya eh, ko munafunci na asali tun da annabi ya ce mai yin haka munafuki ne to kaga ba wancan munafuncin ake nufi ba ke ba shi ake nufi ba Eh, to irin wannan kaga ma'ana ce ta bayu cewa a kauce ma wancan na asali zuwa ga wannan wanda ba na asali ba Eh, to wannan za mu yi yawa ba za mu bi su alkhawarij ba na gane yawa su duk abin da aka faɗa to kawai zahirin suke tafiya a kansa ba sa kallon ma'ana ba sa kallon su yaƙi da sauransu ba ma yin haka to wannan duka dai malam ya nema muna- ya nemi da bayani yadda kai ahlus sunna wal jama'a za ka yi tanawulin nusus eh an gane yana karanto maka manhaji na magabata yadda suke tanawulin nusus in nassi ya zo kuma ya tabbata to ya aka abin nan dinsa to kawai sai ka kalli ma'anarsa an gane yawwa wadda magabata suka bashi kai ba sai ka sai ka bayar ka riga ka huta kar ka shigo da hankali ko tunani an gane yawwa tunda asalin shi addini ba a rataya shi ga hankulan mutane ba Eh, da haka ne ma ba za a yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a saukar da alkur'ani ba sai a ce kowa ya sallah yadda yake so kowa ya azumi yadda yake so kaga wani ya ce a ramadan zai yi nashi wani ya ce a sha'aban wani ya ce a shawwal wani ya ce a rabi'u nil awwal wani ya ce a ha gani zaman nan zai yi kowa dole ne a mi haka abin yake to kaga inda a hankalci ne wani ya kalli cewa to ramadan din bana ya zo cikin zafi sai ce to zai jinkirta eh sai hunturu ya shigo sai ya yi nashi ko inda mana ta shigo ya yi nashi eh ko sallan ma shi biyar sun yi mai yawa ga yini saboda haka sallah biyu kawai zai yi ya zabi asuba da azhar da an bar addini a hankali to zaka samu masu irin wannan tunanin to haka sauran babuka na addini suke yadda sauran ba za ka saka hankali da ra'ayi da tunani ba to haka su ma sauran yadda can ka sallama salloli biyar ne to su ma haka magana take a babin al'asma'u wa sifatu gama sai ka ga dan bid'a ya yadda da nan kuma bai yadda da wannan ba ya yadda da sashe bai yadda da sashe ba Eh, to Allah ya samu wani lafiya dan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu sai mu karkare littafin abinda muka faɗa eh na'am Shin cikinsu ba masu saban da koko da mutum ya riga ya saba ya fita cikinsu.
a su ko ko kana tare da su ka saba za su za su kafarta ka kuma za su barranta da kai Na'am, eh kuma in sun tashi yaƙi za su yaƙe ka na'am.
Ah, ka gani abu haka yadda 'yan boko haram suka yi ba in kana cikinsu daga baya sai ka zo ka fita Na'am.
za su yi ne Za su yi.
ai shi ne ai to duk masu irin wannan fikiran zaka ga ai haka suke Na'am.
amma son zuciya ɗaya ne ai zai yi a samu wanda bai zai sabo ba zai yi ba Shi ɗin ne.
Illa- illa wasu a ɓoye suke yi ai ba zai a ce ga mutum bai taɓa ƙarya ba Aha.
ko bai taɓa cin amana ba Na'am, ko ba haka ba na'am.
to ai wannan shine asalin bid'a ai tunda dama abin ba daga Allah yake ba Mm, ba daga manzon Allah yake ba kaga dole a samu at-tanaqub Na'am, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa na'am.
eh duk tafiyar da ba ta Allah ba to za a samu tifka da walwala Mm,
Eh, tafiya ta Allah ta addini ta alkitabu was sunna ita kaɗai ce za ka gaba tufka da walwala mm.
to san zuciya ne Allah ya samu wani lafiya na'am e in ka jaddada kalmar shahada zaka- za su iya karɓan ka in ka ka sake musulunta kuma ka yi alkawalin ba za ka ƙara ba za su karɓe ka e sai ka sake dai jaddada la ilaha illallah saboda yanzu suna kallon ka a matsayin mushriki yanzu in kana son kana son ka dawo musulmi a wurinsu to sai ka sake la ilaha illallah eh Allah ya kyauta a yi to to in baka yi gaba gare su ba sun san kayi Eh, dole shelanta za ka yi in irin yanzu ne social media sai ka fito social media ka faɗa sai to yanzu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mu sai ka yada wa duniya kaga kowa zai gani in kuma lokacin da ba social media na kaga sai ka je ga shugabansu tunda duk tafiya tana da shugaba sai ka je ka sallama eh, kanka gare shi ka yi bayani shi kuma ya isar da sako zuwa ga sauran mabiya Allah ya kyauta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله